بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإيمان وأكرمنا ببلوغ شهر رمضان وجعل لنا فيه فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ورفع الدرجات والإتق من النيران فله الحمد سبحانه على ما أنعم به علينا من الصيام والقيام وسائر الطاعات نسأله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا على الاستمرار في طاعته بعد انقضاء هذا الشهر الفضيل وألا يجعلنا ممن يعبدونه مواسمياً فإذا انتهى رمضان عادوا إلى التفريد والتقصير أيها الإخوة اعلموا أن العبادة ليست محصورة في زمان معين بل هي واجب داعم على المسلم حتى يلقى ربه قال الله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت وهذا يدل على أن الطاعة ليست معقتة ولا تنتهي بنهاية رمضان بل يجب أن تستمر في جميع الأوقات في السر وعلاني وعلانية في رمضان وفي غيره فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وأما من يعبد الله سبحانه فإن الله حي لا يموت ومن فضل الله على عباده أنه شرع لهم بعد رمضان عبادات عظيمة ومنها صيام ستة أيام من شوال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم قال العلماء لأن الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان يعادل صيام عشرة أشهر وصيام الستة من شوال يكمل السنة كلها فهذا فضل عظيم ورحمة من الله بعباده فمن صام رمضان وأتباه بهذه الأيام من شوال الستة كتب له أجر صيام سنة كاملة فكيف يفرد العبد في هذا الخير كما أن هناك عبادات أخرى ينبغي على المسلم محافظة عليها بعد رمضان ومن أهمها أولا المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها فهي عمود الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ثانيا قيام الليل ولو بركعتين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى بعد رمضان وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل رواه البخاري ومسلم ثالثا قراءة القرآن وتدبره فقد كان السلف الصالح يكسرون من تلاوته ولا يهجرونه بعد رمضان رابعا الاستمرار في الصيام النافله مثل صيام الاثنين والخميس وصيام وصيام الايام البيض رابعا الاكثار من الذكر والاستغفار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة تاسعا الصدقة وهي سبب لمغفرة الذنوب وزيادة الرزق نسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يداومون على الخير وأن يبلغنا رمضان أعواما كثيرة في طاعته ورضوانه عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ‘yan wa musulunci yau ma kamar kullum hudubar mu a wannan masallaci namu na masjid abu huraira da yake wannan gari na bura a ƙaramar hukumar mu ta ningi tana yi mana nasiha ne da jan hankali wajen nuna mana yadda wasu ibadu mafiya girma suka wajaba a kanmu ko da bayan watan wannan ramadana ne da ya ƙare. yanwa musulmi muna miƙa ta'aziyarmu ga yanwanmu musulmi na duniya gaba ɗaya musamman jihar bauchi wadda suke ƙarƙashin karantarwa na majalis na dutsen tanshi. na rashi da aka yi na sheikh fadilatu doktor abdulaziz idris ko idris abdulaziz dutsen tanshi za mu gani mun waye gari da wannan rashi kamar yadda muka gani a farkon farawar watan ramadan muka yi rashi na fadilatu sheikh sheikh sa'idu hassan jingir a cikin wata na ramadan to cikin ikon allah sai muka waye gari yau ma da rashi na shi Dr. Idris Abdulaziz. Lalle yanwa musulmi wannan wani abu ne wanda ya kamata mu yi ta'aziyya wa juna kuma mu jajanta wa juna da karewar maluma. Zaratan maluma na sunna irin waɗannan. Domin idan muka duba mutane ne waɗanda suka yi ta ƙoƙari don su ga cewa sun karantar da al'ummar duniya tauhidi. da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to cikin ikon Allah gashi Allah ya karbe su zuwa gare shi muna yi musu addu'a tare da yanwa musulmi waɗanda suka gabace mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya yi musu rahama ijtihadat da suka yi ta yi muna addu'ar Allah ya karba musu kun ga nasu ya ƙare yanzu mu ne muke da ragowar lokaci da ya kamata mu yi ƙoƙari don mu girbi alkhairi idan muka duba ko ka ba Allah ko karka ba Allah idan lokaci ya tafiya ake yi wallahi ko dai ka bi ko karka bi lokaci za ka tafi shi yasa a tarihin duniya waɗanda suka fi wajen nuna kansu da bujirewa Allah subhanahu wata'ala ajali idan ya zo musu a lokacin ne suke da na sani kuma suke ƙoƙarin koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma yan wa musulmi ba sa samun dama haka turbar da duk ka biyo a kanta kake tafiya to haka za mu zo mu duba mu ga duk da bujirewarsu ba su iya guduwa wa mutuwa ba in ka zo ka duba akwai bayan Allah na kwarai su ma waɗanda suka bi Allah sau da ƙafa idan muka duba sai mu ga su ma duk da haka bin Allah bai hana sun ɗanɗani wannan mutuwa ba to kenan ashe wannan wani rubutu ne na Allah duk wanda Allah ya rayar wata rana zai kashe shi zai ɗauke shi zuwa gare shi to muna addu'a Allah ya gafarta musu Allah kuma ya karɓa musu daga ijtihada da suka yi ta gabatarwa dan wa musulmi kamar da na ambata wannan huduba ta mu tana yi mana jan hankali akan ibadu wa'anda suke mafi girma a kanmu wadda ake so mu ci gaba da gabatarwa ko da bayan watan ramadana ne abu guda da ya bani sha'awa wajen sake rubutu akan wannan hudu baɗin cikin wannan sati a wancan karo ranar idi mun yi bayani akan yadda ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi nasa da ya fitar yake ga mana cewa duk wanda ya azumci ramadan kuma ya bi bayansa da azumi guda shida na ranaku na shawwal to zai sami ladan kamar ya azumci shekara yana azumi wani dan uwa ya buga waya bayan shi wani dan uwa ya sake buga waya ya ce malam mun lissafa lokacin da kake maganar hudu ba ranaku shida muka lissafa sai ya bamu wata biyu kuma a bayaninka baka fito da bayanin ka nuna mana wanne ne kuma wanda ike bayarwa da waɗancan watanni goma wanda idan aka hada da waɗannan watanni biyu yake zama shekara ba an tuna haka duk wanda ya je idi zai ga mun yi bayanin ranaku shidan ne na shawwal amma ba mu fito da bayanin sosai ta yadda kowa zai gane hadisin gundarin bayanin da ya hararo bisa ga fasarar maluma na hadisi suka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana azumin watan ramadan din allah iya sakan kashi ne daidai gwargwadon a ce kayi wata goma kana azumi shine wannan wata goma da ike a lissafi na ramadan tunda idan ka lissafa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa duk wani aiki na alkhairi wadda yake mai kyau idan ka gudanar allah yana sakan kashi ne da kwatankwacin goma na'am wannan shine magana ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ka aikata wani aiki na zunubi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda rahama irin ta Allah subhanahu wataala za a rubuta maka kuma iya zunubin ne kwalle daya shi ma duba da bayanai na maluma na fiqhu suka ce idan kai aikin na zunubi ma mala'ika da yake rakodin zunubi din yakan shawarci ɗaya mala'ika da yake rubuta aiki na alkhairi yakan ce bari mu gani ko da zai tuba kenan ba take kana yin zunubin ma ake rakodin ba sai kayi kayi kayi kayi an ga babu wani alama na tuba ko wata nadama a tare da kai to in an tashi rakodin ɗinsa sai a yi rakodin guda ɗaya amma na alkhairi wannan rahamar ubangiji ne da jin kai yakan ninka shi zuwa goma to zuwa goma shine muka lissafa muka ce idan ka buga watan ramadan kucinkun mu ɗauka yadda yake a wata guda duk yadda ka azumce shi wata ne guda maluma suka ce shine in ka lissafa goma sau talatin sai ya baka kwana nawa ɗari uku ko zai bada kwana ɗari uku idan ka lissafa azumi ka yi wannan ɗin to a wajen allah ladanka da kake da shi kwatankwacin waɗannan ne a ramadan da ka fito daga ramadan sai ba ka yi kasala ba ka yi ƙoƙari ka kawo sitti shawwal lokacin da ka yi guda shida in ka lissafa goma sau shida sai ya baka sittin in ka raba sittin sau biyu ba wata biyu ba to shine zai cika maka wata goma sha biyu na shekara don haka idan annabi ya ambata idan mutum musulmi ya yi azumi na ramadan ya bi shi da guda shida na shawwal to wannan za a rubuta masa lada ne kamar ya shekara yana mene yana azumi ta yanwa musulmi wannan shine lissafin da a wacce rana na idi ba mu fito da shi tsantsarsa kowa ya gane ba idan ka duba za ga kwanakin zai baka ɗari uku da sittin adadin ranaku da muke da su a mene a shekara to wannan shine game da wannan hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata to da aka yanwa musulmi Allah subhanahu wata'ala alqur'ani sai yake gaya mana yake cewa ka bauta wa ubangijinka har sai yaƙini ya zo maka menene yaƙini ya zo maka shine mutuwar ka ta riske ka ka yi ta yin bauta ita bautan nan ba wai lokaci ne ake ayyanawa wadda za a ce idan wannan lokacin ya wuce shikenan bauta ta kare a kanka ba a'a ana bautata wa Allah ne a kowanne irin yanayi a kowanne irin zamani a kowanne irin lokaci don haka ba za ka zo ka ce ni tun da a ramadan na yi ta kokari kamar yadda muka gani ramadan day one mun cika masallaci amma shawwal day one masallaci ya rame me yasa sai furito min aljanna din nan an sako su yanzu suna fitowa sun fara yaƙi ne bari mu ɗebi namu ya namu wani a yi ta kiɗe-kiɗe a daren sallah ran sallan a yi ta kiɗe-kiɗe a yi ta gayyato wasu abubuwa waɗanda za a saba wa Allah har a goge duk wani irin lada da wani irin ‘yantawa da aka samu a cikin watan Ramadan. To yanwa musulmi mu sani Allah ya ce ka bauta wa Ubangijinka har sai yaƙini ya zo maka. Yaƙinin nan kuma shine mutuwa yanwa musulmi. To idan muka duba ita kullum bauta sai mu kallata mu gani wanda duk ya kasance fa ya yawaita bautarsa saboda muna Ramadan ne to shi fa Ramadan ya ƙare. Ya wuce yanzu sai dai mu yi fata mu yi ta buri ne Allah ya ba mu nisan kwana cikin lafiya mu tsinkayi ramadan na gaba don mu ci gaba da ribatar wannan riba da ake samu yanwa musulmi ku sani duk wanda ya ɗauka yana bautar Allah ne shi Allah subhanahu wata'ala layayye ne wanda baya mutuwa to don haka mu yi bautar mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to yana daga ciki yanwa musulmi abubuwan da ya ɗoro akan ku ya ku bayan Allah wasu irin ibadu wadda Allah madaukakin sarki ya ɗora mu kiyaye su koda bayan Ramadan daga cikinsu akwai shine sallah ɗin nan da muke yi da Allah maɗaukin sarki ya wajabta mana guda biyar mu yi ƙoƙari mu ga muna bayar da su akan lokaci kar ya saba da yadda a Ramadan muke yi kun san Ramadan ne in ka zo kar da asuba masallaci a cike azhar masallaci a cike la'asar magarba isha ba ran da za ga lokaci ya abin nan saboda kowa iya burin a to ai wata ne da bari mu koma zuwa ga Allah yan wa musulmi yanzu ma mu ci gaba da komawa zuwa ga Allah sallah din nan mu rinka bayar da ita akan lokaci ana son mu ci gaba har bayan Ramadan din menene yasa saboda ita sallah din nan ita shishike ce ta addini wadda kuma ta kasance ita ce abu na farko wadda in bawa ya rasu za a tambaye shi lokacin da aka sanya shi a cikin kabarinsa ita za a fara binkitarsa yaya sallah din to wannan maluma suka ce in aka samu sallar ka ta yi babu wani matsala to wannan yana nuna kamar dukkanin ragowar ma ayyukanka alhamdulillah babu wata matsala kenan abu na gaba yanwa musulmi shine tsayar da dare tsayar da daren nan shine kar mu ci a ramadan ne sai mu yi ta bin dare don muna kwadaituwa da mu samu wani abu da muke nema a'a yanzu ma a ci gaba da tsayarwa domin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce manzo tsira da aminci Allah subhanahu gare shi ya kasance yana tsayar da dare har bayan ramadan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kokari wajen tsayarwa ma kai tsayar da daren ka koda da raka a kwalle biyu tak ya ishe ka dan wa musulmi ba sai ka yi da yawa ba me ake nema manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai aiki mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala shine wanda aka dawwama aka komai kankantar sa to raka'a biyun nan da zaka yi yau gobe kai ji baka yi yafi kai raka'a goma yau ba za ka kare ba yi wajen rana ta yan wa musulmi mu daure mu yi iya bakin kokari abu na gaba yan wa musulmi akwai yawan karatun alkur'ani da kuma hararo ma'anonin karatu na alkur'ani idan muka duba za mu ga magabatanmu na kwarai salafu sali sun kasance suna yawan karatun alkur'ani ba sa yin kasala ko su takaita shi kuma ba sa kauracewa alkur'ani ko da bayan wata na ramadan yan wa musulmi abu na gaba yan wa musulmi shine akwai ci gaba da ayyuka na azumi na nafila din kamar azumi na ranar litinin da ranar alhamis ko kuma azumi na fararen ranaku waɗanne ne faranan ranaku maluma suka ce shine ranar sha uku ga wata ko sha hudu ga wata ko sha biyar ga wata na kowanne wata na musulunci ana so a ce kowanne musulmi yana iya kokari don ya azumce su bayan wannan yanwa musulmi sai yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala da yin istighfari ana tuba akan zunubai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da aka ruwaito aka ce shi da kansa yana yin istighfari a kowanne rana sama da su saba'in to kaga kenan idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi aka buga wa stamfi cewa an gafarta masa zunubansa in ya yi zunubin abin da ya gabata kuma an gafarta masa abu mai zuwa in ya wuce an gafarta in ya zuwa gaba ya yi ma an gafarta ma amma bai fasa istighfari sama da su saba'in ba kun ga kenan wa musulmi mu muka fi cancanta ma a ce muna yawaita tuba muna komawa zuwa ga Allah abu na gaba shine sadaka ana so mu yawaita sadaka saboda ita sadakar tana zama sababi ne na kankarar zunubi da kuma karuwar arziki a wurin kowanne bawan Allahu subhanahu wataala da haka yan wa musulmi mu yi ta kokari mu ga muna yawaita ayyuka wa'anda za su kusanta mu da Allah subhanahu wataala to gaba ta gaba yan wa musulmi shine game da azumi na sittu shawwal da muka ambata maluma game da azumi na sittu shawwal sun yi maganganu guda biyu wasu maluman suka ce wanda duk zai iya sitti shawwal shine wanda ba a bisa ramuwar azumi in ana binka ramuwa suka ce za ka mai da hankali ne ka yi ƙoƙarin rama mai ake binka na ramadan duba da cewar duk mutumin da ake binsa bashi kaga maganar kyauta fa a gurinsa ba ta taso ba me ya kamata ya yi shine biya bashin wanda yake binka bashi shine ya fi muhimmanci a kan ka je yi masa kyauta wasu kuma malumayen wa musulmi suka ce a'a ai ko da ana binsa bashi da ya sha saboda larura ko kuma tafiya ko wani abu da ya bisa dalilan da suka sa ake shan azumi to zai iya ya jinkirta ramawar ya yi sitti shawwal menene ya sa suka ce saboda shi wadda duk aka ce ya sha azumi an ba shi wadataccen lokaci na ramawa wanda daga nan har wata shekarar ramadan ya zagayo kafin ya zo a fara shi za ka iya ramawa ko da kana cikin watan da yake shaban kenan ko ko da ana sha'aban za ka iya rama ramadan kafin ya zo ka fara shi to amma kuma sitti shawwal iya watan ne kawai kuma idan ka fara shi ba ramuwa ake yi ba sai ka kubuce baka cika ba babu maganar ramuwa akan ka dan wa musulmi eh suka ce to duba da wannan za ka iya saboda ka rabauta da ladan ba matsala sai ka yin daga baya kuma alama ramadan to ala ayyu halin dai mu yi ta kokari mu dage mu daure a ce kar watan nan ya shuɗe ba mu azumci wannan azumi guda shida na ranaku na shawwal ba a cikin wannan wata da muke ciki to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana ibadunmu gaba daya ya ji kan dukkanin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani wannan rayuwa da muke ciki kuma Allah ya ci gaba da saka mata albarka idan akwai wata larura wadda take damun mu ba mu san da ita ba ko ba mu ankara ba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu waraka daga gare ta ko mu lissalatu juma'a